إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا أخو قوة بيار هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina 1440 wanda ya daidai da 29 ga watan 1 shekara ta 2019 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir radiyallahu an da ke cikin unguwar hausawar dan fulani a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin ihya'u sunna wa ikhmadul bid'a wallafar babban malami sheikh usman ibn fodi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 62 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta babi na 23 ne inda malam ya kawo mana hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi auratayya inda ya kawo mana hadisin zaburar da matasa masu iko matasa masu sana'a da su tashi tsaye wajen ƙoƙarin yin raya wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ta aure inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku dandazon matasa duk wanda yake da abin yi kuma yake da lafiyar da zai zauna da iyali a cikin ku yayi aure domin aure shine hanya da ta fi taimakawa mutum wajen rintse ganinsa ga barin kallace-kallacen matan da ba su halatta ba gare shi sannan aure shine ya fi katangewa da kuma kare shi daga fadawa zina idan kuma babu iko to sai ci gaba da yin azumi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai wadata shi ya bashi abin yin da zai iya yin aure kamar yadda Allah ta'ala ce wal yasta'afifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli waɗanda ba su samu dama da iko na yin aure ba ba a samu abin yi ba ko sana'a to su kame gabarin ainihin wato abin da ya shafi zinace-zinace da makamantanta har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai yalwata ya buɗa ya ba da abin yin da za a iya yin aure sannan ba wai tsabagen riko da addini ba ne ƙin yin aure domin da a ce riko da addini shine mutum ya yi bujirewa aure to da an samu annabawan Allah su suka fi kowa bujirewa wannan ibada ta aure to amma kamar yadda muka karanta satin da ya gabata mun ji cewa yan kaɗan ne daga cikin annabawa waɗanda Allah ta'ala bai kaddara musu aure ba har suka koma zuwa ga Allah amma galibansu galibinsu duk sun yi aure a tashi kansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya ji wasu sahabbansa sun ƙudiri niyyar ba za su yi aure ba za su ci gaba da bautata wa Allah suna ganin kamar yin auren wani naƙasu ne ko zai rage su ko ya tauye su wajen bauta wa Allah sannan ba zai ba su dama da yanci yadda suke so ba wannan yasa wasu daga cikinsu suka yi alkawarin suka yi alwashin ba za su yi aure ba wasu suka ce za su dinga yin sallar dare ba za su yi bacci ba wasu suka ce za su dinga azumi kullum ba za su dinga hutawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inni anamu wa aqum wa asumu wa abdir wa atazawwaju nisa yace sai dai kuma ni annabinku wanda aka aiko muku wanda na fi ku sanin Allah na fi ku tsoron Allah ina yin bacci kuma nakan tashi in yi qiyamul layl ina yin azumi wata rana kuma ina ajiyewa in huta sannan ina auren mata don haka duk wanda ya ce baya son sunna ta to falaisa minni baya tare da ni sannan mun karanta hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da matasa da su kansu 'yan mata game da mijin da ya kamata ya dace mace ta nema domin aure haka namiji irin macen da ta cancanta ta fi dacewa in yana son ciki lafiya baka lafiya to ya auri irin wannan matar ita ce ma'abociyar addini kamar yadda ita ma macen aka ce ta neman ma'abocin addini mai abin yi kuma wanda yake da kyawawan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana auren mata dan ɗayan abubuwa guda hudu ko dai a auri mace dan kyanta ko a aure ta dan kuɗinta ko a aure ta dan nasabarta ko a aure ta dan addininta da kyawawan halayenta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa alayka bi zati din idan ka tafi neman aure ka yi ƙoƙari iyakar iyawa ka lalubo ma'abociyar addini wannan shine zai sa ka samu hutun da ake so a samu a rayuwar auratayya shi zai sa ka samu kwanciyar hankalin da ake sa ran a same shi a rayuwar auratayya ba alaika bi zati dini ta ribar ya daka za ka samu albarka a rayuwarka 'ya'yanka za su taso cikin tsari za su taso cikin tarbiya za su taso cikin ladabi da biyayya da girmama waɗanda ya kamata a ce an girmama su domin sun taso daga gidan da yake akwai tarbiya din annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kuma ja hankali game da fin karfi a wajen neman aure fin karfi shine ka nuna karfin kuɗi ko ka nuna karfin kujeran mulki ko ka nuna wani kusanci da kake da shi bayan mutum ya zo ya nemi yarinya sun fahimci juna sun daidaita iyaye sun amince sun bashi ka zo kai ture shi domin kai ka aure ta wannan yana daga cikin abin da ke haddasa gaba yana daga abin da ke haddasa rashin jituwa da rashin fahimtar juna yana daga cikin abin da zai sabbaba rashin shiri tsawon lokaci addinin musulunci kuma addini ne na a haɗu addini ne na kawar da gaba da kiyayya da fitintunu to shi yasa tunda ya riga ya zo ya kafa gwamnatinsa kuma ya samu karbuwa ka yi haƙuri ka tafi ka nemi wata amma malamai suka ce idan a karan farko ne ka zo nema shi ma yana halatta ya zo nema duk wanda Allah ta'ala ya sa ita yarinya ta karkata zuwa gare shi to alhamdulillah shi kenan shi sai a tsayar da shi ragowa kuma sai su janye yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja hankalin waliyan aure ma'ana waliyan ita mace idan an samu saɓani tsakanin mace da miji saɓanin nan ya kai har ga rabuwa aka yi saki to idan ma'auratan nan sun fahimci kuskurensu suka ce za su dawo su ci gaba da zama to kada waliyan ita yarinya su ce yassu ba za ta koma ba Allah madaukakin sarki yace fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf wato kada ku hana su ƴaƴanku mata su koma gidajen mazajen su koda ta gama idda a sake sabon daurin aure in dai sun samu yarjejeniya da yarda tsakaninta da tsohon mijinta in dai suna nufin su inganta zaman su su gaba da rayuwar aure to kada iyaye su ce ba za a koma ba wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma Allah madaukakin sarki shi ma kamar yadda muka karanta wannan aya ya nuna cewa ba daidai bane kamar yadda wannan aya ta sauka akan wani sahabi da ake kira Ma'aqil bin Yasar wannan sahabin Ma'aqil bin Yasar yana da kanwa to sun samu sabani da mijinta saki har aka yi saki sannan sai kuma daga baya mijin ya gane kuskurensa macen ta gane kuskurenta suka daidaita za su dawo aure ma'akil bin yasar ya ce a tafau kanwarsa ba za ta koma ba shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya cikin suratul bakara yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a auratayya shine ayi walima idan an yi aure to an sunnanta wa ango ya shirya walima waliman nan gwargwadon karfinsa in yana da iko har sa zai iya yankawa ko shanu a gayyaci mutane kowane bangare wato talakawa da mawadata ainihin wato su zo wajen wannan walima idan kuma ba shi da karfi to ko da ainihin wato iya abincin ne ba a samu nama ba babu laifi domin taya farin ciki da taya shi murna a shirya wannan walima domin a gayyaci yan uwa da abokanan arziki su zo su ci abinci su yi fatan alkhairi da addu'o'i na samun albarka da dorewar zama wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a nan dan fodiyo ya ce game da sunnar annabi akan aure a nan ya tsaya to yau darasinmu shine bid'o'in kuma da suka shafi aure su ma ba duka ba yau usman dan fodiyo ya kawo wasu daga ciki musamman wa'yanda kila suka fi shahara ko ake yi a zamaninsa yake cewa ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala albida'u fin nika sai kuma bidi'e bidi'e da ake yi a rayuwar auratayya ko kuma a cikin aure wa amma ma ahdathahu an-nasu fi hadha al-bab alladhi huwa babun nikah min al-bida'i shaytaniyya mala yake cewa amma dangane da abin da mutane suka kirkiro a cikin wannan babi ma'ana babin aure min albida'i shaytaniya na daga bid'o'i irin na shaytan suna da yawa sai mala yace fa min zalik yana daga cikin irin wannan bid'a akhadhu al-urafa'i sadaqal mar'ati wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an malamai su karɓi wani abu na sadakin mace da sunan yana daga cikin abin da za a ba su domin su ɗaura aure din a khazul urafa a sami malamai ba sa aikin fari ko na baki ba sa sana'ar komai kawai sai dai an zo ɗaurin aure su ce to kamar yadda na ji yanzu an ce ana yi wani lokaci sai a ce 10% na sadakin za a bayar wani masallacin kuma su ce 5% da sai a ce an goba cikin sadakin ba sai a waro wani kaso in wannan sun ce wai na gudanar da masallaci ne da abin nan kamar yadda nake ji an ce ana abin nan da aka ya danganta da masallacin da ka kai daurin auren akwai wanda 10% za a bayar in suka ji sadakin dubu hamsin ne to 10% nawa ne 10% din dubu hamsin dubu biyar sai su ce to sai an ka dubu biyar to wannan a zamanance kenan a da kuma za a ga ainihin wato abubuwa ne wanda za a yi cewa sadakin gidi sai iya abin da ya zo hannun matar saboda kowa ya buɗe babbar rigarsa irin kasuwar nan mai katin aljihu sai ya ɗebi iya abin da ya ɗiba ya miƙa na kusa da shi an fahimta ko kuma yanzu ka dinga jin ana in an zo ɗaurin auren a ce ina na liman liman ya zazzaro ido ce ina nasa idan ka miƙo na liman shi waliyin ango ko kuma wakilin ango za a ga duk yana tafiya da irin wannan kudin dan ya san dama za a yi wannan bayan an miƙa wa liman ya kalmashe ya tura aljihuna sai fito kawo na malamai shi tunda an bashi nasa to kawo na sauran malamai ba shi kadai bane akwai sauran malamai nan ma sai mutum kaga ya kuma karkacewa sai ya miko in ya mika sai sai kuma liman ya sake zanzare mai ido ce to ina na mai unguwa sai kuma mutum ya kuma karkacewa sai ya miko in ya miƙo can sai ce to ina na nema da ada'a an bayyanta to bayan an yi wannan kuma sai a ce to a yanzu a baka dan mutum su kutum kuma wanda ya baka ba za ka ba shi tukuici ba wai shi waliyin amaryar in kila wakilta shi aka yi ba shi bane uban kai ko uban ne yana jin da ana yin haka dan akwai inda na ganye haka shi ma sai da aka zaro wani abu aka wai shi waliyin wanda zai daura auren mutum ya baka ya su kutum ba tukuici sai kuma mutum ya kuma zarowa sai ya mika sannan sai kuma a ce sai kenan sai kuma a fara wayannan duk gaba daya introduction ne na auren ba a zo magana auren ba duk mukaddima ce wannan to sai kuma duk an gama wannan sannan sai kuma a zo maganar ainihin daurin aure to wannan in ya kasance ba a cikin sadakin mace aka ciccire waɗannan ba to kaga bid'a mai sauki ce an fahimta bid'a tana da sauki in ya zamanto ba sadakin macen aka ɗiba aka yi wannan rabe-raben ba in kuwa ciki ne to ya fi hadari in baya ciki shi ma kaka ɗauka wayannan abubuwan da addini ne babu a iya fahimta ta wannan duk ba addini ba ne kawai an taso an saba a haka kuma kila su kansu malamai daga baya an dinga samun wayanda kawai sun ba sa yin wata sana'a kawai sai karantarsuwa ko kuma wani ma za ka ga ba karantarwa yake ba kawai dai liman ne kawai sai dai ja sallar rayayyu ya kuma ja sallar matattu aikinsa kenan kawai saboda haka za ka ire-iren waɗannan abubuwan sun fi yawa a inda aka samu irin wannan amma in aka ce malamai suna ƙoƙarin yin sana'o'i ko mai ƙanƙantar su na ƙoƙarin tsira da mutunci da riƙe iyalansu to wannan kila za ka dinga samun ƙoƙarin yin abin da addini ya ce a yi ɗari bisa ɗari ya fi samuwa amma in ya zama to an samu aka san haka to za ka dinga samun kuma wasu abubuwa na san zuciya da al'adu suna shigowa wannan duk wanda zai dinga gaya maka wannan za ga cewa liman ne shine zai daura auren amma kuma yana ta cewa ina nawa ne ina nawa ne ina nawa ne duk sai ka babbayar da wannan sannan kuma za a zo kan gabar a daura aure to malam dan fodiyo yace dai malamai su karbi wani sadakin mace a cinye mata sadaki ko a zabtaro wani kaso a ciki a cinye yace wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an yace wannan bid'a ce bid'ar kuma muharrama wadda aka haramta ta ijma'an malamai sun yi ijimai akan haramcin ainihin wato karɓar sadakin mace ainihin wato da niyyar ainihin wato a da niyyar wato a ciki za a za su rarraba sannan su ɗaura auren wa fi takhlisul ikhwan qad jarat al'adatu indana anna al'urafa ya'khuduna sadaq al-mar'a ra'san wa hadha bid'atun muharramatun yajibu inkaruha wa at-tawbatu minha yau Usman dan Fodiyo yace ya zo a cikin littafin Takhlisul Ikhwan yace wata mummunar al'ada ta gudana a wajen mu annal urafa waɗanda ake cewa malamai ya akhuduna sadaqal mar'a sukan karbe sadakin mace ra'asan haka kawai ba wata alaka ba dan yin iya bana ba kawai dan dai shi shine malam ko shine wanda zai daura auren sai a karbe sadakin malam yace wa hadha bid'atun muharramatun wannan bid'a ce kuma bid'ar ma haramun yajibu inkaruha wajibi ne ga malamai na gaskiya su tashi su yi inkarin irin wannan bid'a wattaubatu minha kuma masu yin wannan bid'a su ma wajibi ne su tuba minha su daina wannan bid'a wa min zalika yana daga cikin bid'a har wa yau alwalimatu almaqarunatu bil mafasid ma'ana walima amma wadda aka hada ta da fati aka hada ta da ainihin almafasid barna aka hada ta da saban Allah an kira ta da walima amma an kaje sai ga kuma ta rikide ba walima bace haka dai dan a ja hankalin masu mutunci su je ko kuma in ta mata ce dan ka bar yakka ko matarka ta je sai a sa walima amma an kaje gurin kuma sai ka ga akasin walima ne a gurin to shine malam dan fodiyo yake ta na daga cikin bid'o'in da ake yi a cikin abin da ya shafi aure shine ga walima amma an hada ta bil mafasid da barna an hada walima mata da maza an haɗa walima amma da kaɗe-kaɗe waɗanda suke haramun a musulunci da sauran abubuwan duk da suke faruwa wahiyar bid'atun muharramatun ijma'an irin wannan walimar wadda aka gauraya ta aka cakuɗa ta da saban Allah wannan walima bid'a ce ko da yake an kira ta da suna walima to wannan ambatanta da kokarin makala mata sunan walima ba zai fitar ba zai fitar da ita daga bid'a ba domin walima ta sunna ba haka take ba an fahimta maza ne zunzurutu ake gayyata kuma kowane bangare ba a gayyata iya mawadata ko iya kaza iya kaza akan gayyaci kowa ya zo gwargwadon karfin shi wanda ya shirya walima amma duk walima da aka ce sunanta walima amma a gayyaci mata da maza a gurin wannan ko shakka babu ba walima bace kuma bid'a ce wa fi sharhil mufida ya zo cikin littafin wato sharhil mufida yace la ishkala fi tahrimi zalika wa qubhihi babu wani rikici babu wani ɗaure kai game da haramcin wannan al'ada ta yin walima tare da haɗa ta da saɓon Allah wa ƙubihihi babu wani rikici ko iskali game da munin irin wannan walima ɗin ma'ana babu wani rikici akan cewa wannan walima haramun ce malamai ba su samu kansu cikin wani rikirkicewa ba game da cewa wannan walima ta yi muni walimar da aka gauraya ta aka takuɗa ta da saɓon Allah wa na'udhu billahi min ad-dalal malam yace muna neman Allah ya tsare mu daga bata wal khizlani da tabewa fatajidu ar-rajula wal iyadu billah yace kaza ka iya samun mutum wal iyadu billah min al-ma'asi wa ghayr wa adam al-ghayra wato zaka iya samun mutum wato min al-ma'asi daga irin sabo da ake aikatawa adam al-ghayra da kuma rashin kishi awwalu ma yaftahu fi nikahihi farkon abin da zai bude a auratayyarsa wa yabnihi alaihi kuma ya gina rayuwarsa ta aure akai alfasadul azim shine barna mai girma wani aka ce an zo bikin nan an shirya abubuwa na saban Allah kala kala sai kuma an gama wai a ce za a samu zaman lafiya za a sa bayan dukkan rukunan zaman lafiya an rushe su sannan kuma a ce ana son a samu albarka bayan tintina an kore ta a ce ana so a samu 'ya'ya masu albarka bayan ba a biyo layin ba shine mala yake cewa ko shakka babu kana iya samun mutum ya fada cikin wannan saban da kuma rashin kishi rashin kishi farkon abin da mutum zai buɗe auratayyarsa da shi da zara an ce an fara aure za a fara ainihin wato hidimar biki to za a ga yau za a yi kaza gobe za a yi kaza jibi za a yi kaza har a gama wannan bikin za ka ji duk gaba ɗin shirye-shirye ne na saban Allah wa yabnihi alayhi zalikal fasadul azim kuma akan hakan zai wato gina aurensa ta hanyar aikata wannan barna mai girma alladhi la yarda bihi man fihi habbat min ghairatil islam wanda duk wanda yake da daidai da kwayar zarra ta kishin musulunci ba zai yarda da irin wannan ba duk ku shaida ne game da kai ka ce dan fodiyo ya zo wannan zamanin namu ku shaida ne game da aurata auratan da ake yi wani lokaci ma ba wadatar amma haka sai an masu kuɗin da za a yi aikata saban Allah in ku aka ce gidan wadata ne ko gidan wani dan siyasa ko waye wannan kam sai kawai iya abin da aka kuɗi za a yi taɓarnatarwa a yi ta kashewa don a saba wa Allah wannan auren tumala yake cewa irin fasadi ne mai girman da babu wanda yake da ƙwayar zarra ta kishin musulunci da zai iya yarda da wannan fadlan an yarda bihi man fihi qalilun min ad-dini ballantana a ce wanda yake da karancin fahimtar addini ma yarda da shi duk wanda daidai da ƙwayar zarra ta kishin musulunci akwai a zuciyarsa ba zai yarda da wannan ba duk wanda za ka ga suna wannan za ka ga to daidai kwayar zarra na kishin musulunci babu ballantana wanda yake da karancin yake da fahimtar addini ko mai kankanta ta yadda da wannan duk wanda yake kaga duk wanda ya biyo wannan layin to za a ga layi ne wanda yake an bar daidai an bar ilimi fa ya ati bi safala kaga mutum ya zo da kaskantattun mutane shine as-safala wa yukrimuhum ya girmama su yanzu za a ga irin wannan sai ka ji akwai cikin wayannan kaskantattun wayanda ba komai bane su mabarnata ne su masu lalata tarbiyya wani sai ka ji an ce wai dauko shi ma dubu ɗari biyar miliyan ɗaya ɗauko mutum kawai ya zo ya waka ko ya zo ya rawa a cikin mata naira dubu ɗari biyar a safala kaskantattun mutane mutanen da ba su da daraja ba su da kima a cikin al'umma su za a zuwa dinga karrama su a wannan ana musu feshin kuɗi ana musu likin kuɗi duk abin da Allah zai ya daɗe bai ba shi da abin da ake yi a haɗa mata da maza su zo su taru a yi ta rawa iyayen yarinya su ma yanzu al'amura sun zama wasu iri iyayen suna zaune wani lokaci ma a ce to to uwar amarya ma ya kamata ta taka a yi waka a faɗi baitinta a ciki a ce ita ma ta zo ta taka wasu su zo su rufo mata baya su ma su zo da wani gyalanta na munafurci ita ma a zuwa dinga kewayawa ana rawa bayan duk 'yan matan sun yi wata rana wata baiwa Allah ta ce principal an je irin wannan fatin ana wannan rawar isu ma ta ji kiɗa iblis ya riga ya zo dujjal ya bayyana kawai su gaya ma tun ana ɗan kaɗa ƙafa ana ɗan kaɗa ƙafa ana ɗan girgizawa kawai sai aka miƙe ta tashi ta shiga ashe wayanda take ta rawa da su a ciki akwai ɗalibarta suka gama cashewa sai da ta koma ta zauna kawai ta je ta durƙusa ta gaishe ta daga lokacin ta ce kawai ta tashi zama gurin ta rasa abin da yake mata dariya yadda ɗalibar ta yi take karawa ba babba ba yaro in aka zo irin wannan bikin dama addini ajiye shi ake gefe dan zai takura kuma in gida ba akwai addini ba ko kuma tsayayye ne mai gidan ko kuma shi mijin kuma wani lokaci har da aka raba kallawar shi ma sai ga an karfin sa wani lokaci ga shi ma kawai ya abin nan katta ce ba ta zo gidan ba shi ma sai ga ya ba da kudin fatin ya ba da kudin an je an yi salon ya bayar an yi kaza ya ji an yi ce to ai abu ne dai na rana daya a shirya dina a shirya cocktail party a shirya waye waye ka ganshi da dan gemun zuji ma tsigi tsigi a cikin abu na ana tasga shi wai ai ranar buki ne ai ranar farko ce abokai su zo su dinga fara kai fa ka ba da mutane kaga ba za su ji daɗi ba kawai za su ɗauka kai tsami gaye eh kaje rana ce ɗaya kawai shikenan sai ga mutum ya dan sassauto gajeren wandonsa da ya ɗage zai dan sauke shi ƙasa a ji a ɗauki hoto a yanka wani wani cincin na munafurci a cikin a cikin abai na jama'a ya hakuri da ina jin na ɗan abinta a safala ɗin kenan ka gani mace da aka santa da kunya wannan kek din aka yanka haka a baina jama'a za a za ta buɗe baki ya sa mata a yi tafi a yi tafi Allah ya kiyaye kuma za ga yanzu abinda yanzu wani za ga wallahi ran nan ana ballawa aka ce wane ai ɗauko shi sai an aje dubu ɗari biyar wani kaji an ce ɗauko shi sai an aje miliyan ɗaya wani kaji an ɗauko shi ɗauko shi sai an aje dubu ɗari biyu kuma haka za ga an kukuta an ji an ɗauko shi banda kuɗin da za a zuwa ya ce a ta zuba masa to shi ne nan cewa usman ɗan bodiyo ya kawo maka abin da ya zo cikin sharhil mufida tun fa wancan lokacin ya ce fa ya bi safala a zo da kaskantattun mutane su ne a safala ba su da daraja ko wata kima amma shaidan ya ɗaukaka su su ake so a gani in an yi biki in ba su zo gurin ba ko kuma baki iya daukan ba a iya kawo irin wannan a bikin ki ba to gaskiyar magana ke ba ki a cikin waɗanda ainihin wato za a dinga ambatan bikin su a ce ai wane ya zo har wane aka gaye to yayi rawa hall din da za a kama sai ka dinga jin an kama hall wajen dubu ɗari biyu ɗari da hamsin hall kawai kawai a zo a wuni ko kuma na wannan auyen ya zo a gayyato wancan kawai ya zo ya rawa ai waka hall din kawai sai ka ga da hall din da kudin dan rawan da abin nan duk sai ga kudi ne yawa wayanda suke tuno Allah lokacin biki fa wallahi ba su da yawa in ka ga mutum bai wato ba wadata to sai dai kuma shi dan ya tsama ko ya gode wa Allah kaga wata rashin wadata alheri yana ne na cizon ɗan ya tsarsa wallahi bikin ya zo masa abai a karkace wai a karkace ya zo maza ba kuɗi mala da aka fa ya ati bi safala sai a zo da wannan kaskantattun wa yukrimuhum a girmama su malam a kawo wani guri na musamman a zo a ajiye su wata tazayyanun nisa mata su caba ado malam caba kwalliya duk wadda ta sa hijabi a irin wannan ranar wai duk da fata yi sako fata je wajen saban Allah amma hijabin za a dinga ganin ta wasu irin bagidaji ake ita da aka an yi tsamammun kaya an sa ta tazayyanun nisa ga mai bidiyotin shi kuma yana ta haska matan mutane wani lokaci ma ya zo ya kafe ki da bidiyo me za ki ce ajiya wannan biki na babban kawaki kaza kaza ko na na babbar babban ya kaza kaza kaza kaza da tsatsare ta da ido wata tana jin kunya tana rufe ido wai ta yi magana da ta kukutsa a cikin mata yana ta daukan hotunan mutane wata tazayyanun nisa mata su yi ado wa qarabatu zalika zawji dani yan uwan wannan kaskantaccen mijin al-mash'um shukumi haka malam ya kira shi yan uwan wa'annan miji addani wanda yake kaskantacce al-mash'um wato wanda yake shu'umi a azama tazayyunin su ma za su zo da mafi wato girman kwalliya ado ita kanta kwalliyar da ake ta wannan yanka ji an ce dubu ɗari bisa a ranar sallah Allah ya bata hakuri ba za a yi ba saboda tana yin tana tana wanke fuska to ta wanke dubu ɗari yasa sallolin duk ba za a yi su ba a ranar saboda an je an zauna an yi wannan kwalliya ta kanta kwalliya sai ka ji dubu hamsin dubu saba'in dubu ɗari a ƙarami ha babba in ba ka da ƙarfin da haka sai ka tafi gurin akwai yan ƙananan alhaki sai ka je can a ma in kuma kai don ne babban haƙori ne to akwai su kuma masu wannan sai a je gurin su da haka sai ga a ranar ba za a samu sallah ba saboda wannan kwalliyar ba a so ta ruwa ya taɓa ta fayaji ta mi'ina wa'annan matan haka za su haɗu ma'as safalatul mazkuri na tare da waɗancan ƙasƙantattun da aka ambata maka a baya wa yajtami'ur rijalu wan nisa min kulli nahiyatin maza da mata su haɗu ta kowace ta kowace nahiya duk inda ka duba za ga gashi nan an zo an taru maza da mata ثم قال بعد ذلك sannan bayan ya faɗi wannan magana sai ya ce wala shakka annal ursal ladhi kana ala hadhihi sifa ko shakka babu angwancin da aka yi shi a irin wannan siffar mash'umun shi kansa wannan auren shu'umi ne la barakata fihi wala khair in aka ce abu shu'umi shine wanda babu albarka a ciki ba alheri duk auren da aka yi irin wannan saban Allah to ya zama shu'umin aure ma'ana aure ne da la barakata fihi wala ainihin wato khair babu alkhairi ba albarka sai mala yace fawailul lizauji wa liman a'anahu ala zalika walau bi shihabin minan nar ko abokinka ne yace zai yi wannan bid'a wallahi ka kauce kace to gaskiya ni ba da ni ba ni ba zan iya bada kowace irin gudunmawa ba a wannan abin da kake cewa zaka to ai an ce in ba a yi bane suna nan suna ce ta fara ta fara ma masifa tun yanzu wai ta fara tun a waje yana tsoranta ta fara masifa an fahimta saboda haka mala ya ce wailun wato bone ya tabbata lizzauji ga wannan mijin da ya zo ya fito da matarsa a idan duniya a gaban kowa maza da mata tana rawa ana ɗaukanta da bidiyo masu wayoyi yanzu wayoyi yadda suka yawa ana ta ɗauka Allah ne kaɗai ya san inda wannan hoton zai shiga matakka ta aure da kake so ana son ka adana ta ka ɓoye ta kai wannan wannan rashin kishi har yaushe ka zo ka tallaka ta a irin shigar da bata dace ba a gaban bainar jama'a maza da mata ta tiki rawa kai ma ka tiki rawa malam haka za ga ba shi ma ba saboda abun na wa'annan daban na wa'annan daban akwai wanda kuma duk bayan an yi ita kuma za ta zo da ita da mijin su kuma su zo su tuwa su ita su rawar to mala ya ce bane ya tabbata ga wannan mijin waliman a'anahu ba shi kaɗai ba da duk wanda ya taimaka masa ala zalika akan wannan bid'ar walau bi shihabin minan nar koda da garwacin wuta ne ballanta na ce ka shi dubu goma ko dubu ashirin don ya dan ka taimaka masa a wannan a yi wannan baɗala ɗin ko da da garwashin wuta ne inji malam ko da garwashin wuta ka taimaka masa ثم قال بعد ذلك ولا يجيبهم يعني من دعوه إذا دعوه لدعام الوليمة sannan bayan malam yayi wannan bayanin ya ja hankali ya tsoratar game da wannan mummunar ɗabi'a wadda ta riga ta shiga mutane in ka gaba ba kamar yadda na gaya ma sai in ba wadata amma in dai da wadatar to za ka ga sai ɗaiɗai waɗanda suke fin karfin zuciya da shedan wadatar ba ta zuga su yi wannan bid'a to sai malamin bayan ya faɗi wannan magana sai ce wala yujibuhum ya'ani man da ahu ba zai amsa musu ba wane ne wanda suka gayyata duk wanda aka gayyace shi irin wannan kare an fahimta shine ma'ana wala yujibuhum ba zai amsa musu ba wane ne ya'ani man da auhu ma'ana wanda suka gayyace shi aka ce za a yi walima sai ya ji ashe ba walima ba ce an fake da walima ne amma akwai abin da za a yi sai ki zuwa an fahimta idza da auhu idan suka kira shi li ta'amil walima suka ce za a ci abincin walima ne an fahimta in suka ce za a ci abincin walima ya ji ba walimar za a yi ba ta sunna to kada ya amsa qala fil madkhal ibn al hajj ya fada a cikin littafin madkhal yace wa yadhkuru lir rasul alladhi ja'ahu min indihim ya fada wa dan aiken da yazo suka aiko shi wajensa ya fada wa dan aiken da yazo daga wajensu annahu ma mana'ahu illa anna zalika la ya juzu shar'an ya gaya musu cewa ba zai abin da ya hana shi ya amsa wannan gayyatar saboda amsa irin wannan gayyatar baya halatta a shari'a ka yi wani kwane-kwane ka ce ba za ka je ba me yasa wani ba za ka je ba ka ce saboda bai halatta ba a shari'a je irin wannan gurin in kuma ka ji walima ce ka ɗauka walima kana zuwa ga an fara ajiye ganguna mata sun fara shigowa gurin ka tashi ka bar gurin إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيري إنكم إذا مثلهم ka tashi ka bangurin wani ina za ka ce a kai ai nan gurin gaskiya ba zai zama ba kalmomin wayewa duk gaba ɗaya wai sun tabbata ga wa'inda suke irin wannan shirman duk wanda ba zai wannan ba shi ne wai bai cinye ba bai waye ba da aka sai malai ce dan aiken da aka aiko ka da aka aiko shi ya gaya maka cewa ana gayyata ka walima ko ga katin walima to wannan dan aiken ka gaya masa ba za ka je ba in ya tambaye me ka ce abin da ya hana ka zuwa saboda zuwa irin wannan gurin shari'a ba ta halatta maka ba idh la yajuzu al-huduru fi mahalli al-munkar domin baya halatta zuwa gurin munkari gurin da ake munkari ake saban Allah baya halatta a ثم قال بعد كلام sannan bayan dai malam ya faɗi maganganu da yawa sai ya kuma cewa wala ta zunnu anna haza inkarun li walimatin nika malam ce karka taɓa tsammanin wannan maganar da muke yi yanzu kaman ana inkarin walima aure ba haka bane kun fahimci tun a farko maganar da malam ya gino magana ce ta walimar da aka haɗa ta da sabon Allah akan ta yake magana wannan karka taɓa tsammanin kaman malam yana ƙoƙarin yin inkarin walima aure ba ita yake nufi ba walima aure irin ta sunna tana nan malam ya ba ita yake magana a kanta ba bal hiya sunnatun alal wajhi shar yake cewa bari ma ita walima ja'iza ce ta halatta sunna ce alal wajhi shar'i in aka yi ta akan yanayi da fuska wato irin ta fuskar shari'a wa min zalika ma ta'qubuhu almar'atu min zawjiha li haqqi alfiraj malam yace yana daga cikin bid'a har wa yau ma ta'qubuhu almar'atu abinda mace take karba min zaujiha daga hannun mijinta li haƙƙin firash wai haƙƙin shimfiɗa ila wata al'ada ce ta malam a wancan lokacin haƙƙin shimfiɗa wa huwa bid'atun muharramatun ijma'an wannan ita ma haƙƙin shimfiɗa mace ba za ta yarda da mijinta ba sai ya bata haƙƙul firash to wannan ita ma bid'a ce muharrama ijma'an wa fil madkhal yazo cikin littafin madkhal na ibn al-hajj wal yahdhar min hadhihi al-bid'ah al-ukhra musulmi ya kiyaye kuma wannan wata bid'a ce daban allati ya'maluha ba'dhum wanda wasu cikin musulmi suke aikata ta wa hiya bid'atun qabihatun wannan bid'a ce mummuna ghairu mustahsanatin ba kyakkyawar bid'a bace wa hiya anna zawjata bid'ar ko ita ce mace wato amarya ko mata idza ja'at ila al-firash idan ta zo shimfidan mijinta ta'khudhu shay'an tana karbar wani abu a hannunsa yu'tihi laha zawjuha wanda mijinta yake bata wannan abun fil galib a mafi yawan lokuta bi hasabi halihi wa haliha gwargwadon halinsa da kuma ita halinta da matsayinta li haqqil firash ala ma yaz'umna wai wannan abun da aka bata haƙƙin shimfiɗa ne bisa ga abin da suke faɗa wannan haƙƙul firash ne bayan sadakin da miji ya bayar kuma a ce in ya zo kan shimfiɗar matarsa ko mace ta zo shimfiɗar mijinta kuma sai ya bada wani kuɗi wai sunansa haƙƙul firash shi kuma wannan ya danganta in mai ƙarfi ne ya bayar da yawa in mara ƙarfi ne ya bayar daidai halinsa wa hadha munkarun bayyin mala yace wannan shi ma wani munkari ne bayyananne wa qad waqa'a bi madinati fas irin wannan bid'ar ta faru a ƙasar fas a garin fas wani gari ne fas annahum ahadathu anna ar-rajula hakika sun farar da wata bid'a anna ar-rajula idza dakhala ala zawjatihi idan mutum ya shigo wajen matarsa yu'di fiddatun inda halli sarawil wai sai ya bata azurfa lokacin da zai tuba kayansa zai tuba kayansa wajen kusantar iyalinsa to sai ya bata azurfa duk yana cikin haƙul firash sai ya bata azurfa fa balaga zalika ila ulama labarin wannan mummunar ɗabi'a da wannan bid'ar sai ya kai kunnan malamai na wannan gari faƙalu suka ce huwa shabihun bi zina suka tsawatar suka ce a daina suka ce wannan ba shi da maraba da zina ya yi kama da zina mace ba za ta yarda da mijinta ba sai ya bata wani abu sai ya kawo mata kuɗi ko sai ya siyo mata kaza ko sai ya siyo mata kaza to wannan ba shi da yana kamanceceniya da ainihin wato zina fa mana uhu dan haka malamai suka suka hana wannan wa hadha inna ma kana fi awwal laylatin wannan fa a daren farko a daren farko ne malamai suka yi inkaji kuma suka ce ba su yarda ba fa ma baluka bihi fi kulli layla to kuma in aka ce a kowane dare ne ma fa a daren farko ma malamai sun ce yayi kama da zina bayan sadakin da mutum zai bayar sannan wannan bai ci karo da dan abin da aka ce miji a matsayinsa na ango zai shiga gida ya dan shiga da kamar yanzu yadda ake shiga da yan kaji kuma a shiga da dan lemo ko wata madara ko abin nan wannan kuma sunna ne ba shi malam yake magana tun ba zai shiga hannu biyu ba zai shiga da dan wani abu kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka gama shirya na Aisha aka kai ta gidansa bayan an kai aka zo aka gaya masa amarya ta zo nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ya shigo da ainihin wato ƙwaryar nono ya ɗauka ya sha ya ba ta ta sha ta ji kunya ta ce a ba za ta sha ba har ainihin wato asma take ce mata ki karba ta matsa mata ta karba bayan ta sha aka ce kawayen su wa ba suka ce sun koshi annabi sallallahu alaihi wasallam sai kan ku yi mun ƙarya ku hada ga ƙarya ga yunwa kun wuni kuna ta kai kawo kuma na san kuna jin yunwa ce ga abin nan ku ce ba za ku sha ba to kaga wannan sai aka nuna cewa ana son mutum ya dan shiga da wani abu ko madara ko abin da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya sa ya samu to shine yanzu za ga mutum ya kukuta ya samu ainihin wato kajinsa guda biyu ko gwargwadon abin da yake da su ko eh yararru haka abin nan da kuma dan juice juice ɗinsa sai ya shiga da shi wannan yana da kyau abin nan kan mutum ya shiga salawan alawan in ji mata in ji mata ba karatun mata kenan eh kar a shiga mutum hannu biyu sai a shiga da wannan wannan ba shi ake magana ba an fahimta ƙultu sai na ce man aradal barakata fi zaujatihi malam ya ce shehu usman dan fodiyo ya ce man aradal barakata duk wanda yake son albarka fi zaujatihi a cikin matarsa yake so albarka ta shiga cikin aurensu yake so a samu albarka a zamantakewarsa da matarsa falyamal ma ya fa'aluhul ulama al'amilun to ya aikata irin abin da malamai masu aiki da ilimin su suke aikatawa في طلب ذلك وهو أنه إذا دخل بيته يدخل على طهارة في طلب ذلك أتكن نيمان البركة دين أتكن أورا يا أيكة إرن أبن دا مالمي سكي أيكة واما سو أيكي دي إلمونسو يا سكي وجن نيمان البركة أورانسو أنه يند لمرين يكي إذا دخل بيته idan ango ya shiga gidansa ya dukulu ala tsaharati ya shiga da alwala wa yusammillah ya ambaci sunan Allah yana zuwa kofar gidan kai ya manta yace bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna addu'a shiga gida kenan abokansa kuma yace to hadha firaqu baini wa bainakum na fa gode fa Allah ya saka da alkhairi na fahimta eh ba daidai bane da a kutsa masa cikin gida wannan shi ma yana daga cikin al'adun da aka taso ana yi kuma shi ma ya rarraka mutane da haka sai ga shi ma yana jin nauyin kar a raka shi ya jajjali ya kalli jeran matan wasu da haka shi ma dole akwai bukata a zo a ga wani irin gado aka kawo masa wani irin kujeru ne aka kawo kuma ma ita ma amarya dan yi magana da ita a dan ji tajwidin da ta zo da shi da sauransu wannan ba daidai bane shi yasa kawai in aka zo bakin kofa ka ce to fa ina godiya fa ka kira wane Allah ya saka da alkhairi wane Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi shikenan su tafiya su suka shiga gidanka amma dirara cikin gida wajen mutum goma sha biyu dozin ɗaya ba daidai bane wani yana gefen gadon ma kusa da matar ko kishi ba ka ji ka koma ka karanta tarihin magabata ko wanda almajiri ne mabukaci ne ya shigo tana cin apple ko tana cin wani abu ta gutsura sai ta ji ya zo irin tausayin nan da kuma neman lada sai ta mika ta ce ya zo yana zuwa ta mika mara mijin ya harare sai ya zungure ta ta ce ba ka so in yi sadaka yace kuma sai ki baki wanda kika ci masu kishin matan su kenan mala ki ba ki dauki wanda ba a ci ba mana ki baki shi yasa wancan fatin ma da rashin kishi kuma haka muka tashi muka ga ga haka ake yi kuma haka za ka galibi malam bahaushe ya tashi da irin wannan yanayin a mafi yawan lokuta an ka je saudiya ma za ka ka je ka gani hatta mutanen duk wa'inda kake gani a duniya an ka je za ka kowa tare da matarsa yake in kana so ka ga sauran mata a tare a daru tauhid to za ga matan mutanen mu wani sai kwana biyu wani bai ga matarsa ba tana can kasibatin nasibatin karatun dan kama tana can tana nata shi ma yana nan yana son gasa amma ka je za ga mutanen indonesia din nan da mutanen malaysia a cikin sau a harami za ga wani lokaci yan yan askarawa da yan yizba na ciki suna ta kokarin su raba mata amma wallahi za ga haka za ga sahu wani lokaci ban san yanzu ba ko an raba amma haka za ga shi tare da matarsa a sahun sallah da yadda ba kawai tura ta san wani gurin yana tare da ita a dawafi haka za ga ya sa ta a gaba yana dawafi kana taba hannunsa yana hajji hurma hurma hajji yana tunkuɗe ka kanka taba man matarsa haka zai dinga yi yana dawafi yana dawafi ne ita har sai yayi guda bakwai kana taba hannunsa zai ce hajji hurma hurma hajji kana dubowa ya ga matarsa ce kake yake kakkange maka in an gama lokacin cin abinci za ga ya ji ya ciwo abinci ya zo sun zauna da matarsa suna ci saboda suna kula kuma wannan shine abin da ake bukata shine kishin macen amma ka dinga yin abubuwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da youth ba zai shiga aljanna ba da youth shine wanda baya kishi baka kishin iyalinka kowa ya kula ta kowa ya magana da ita ba daidai bane shi yasa an zo wannan rakiyar ba laifi bane a rako ka ma a tsaya iya kofa gida an fahimta an aka tsaya iya kofa gida ku go- kai godiya mutane duk su tafiya su kai kuma ka shiga gidanka to sai malai yake cewa bayan mutum an ya sallama wanda suka rako shi to sannan sai ainihin wato ya ambaci sunan Allah ma'ana ya yi addu'a shiga gida sannan in ya je wajenta wa yas'aluhu min khairihi ad-dunyawi wal ukhrawi ya kuma roki Allah alherin duniya da na lahira gaba ce da mutum ya kamata ya tsaya ya ta godiya ga Allah sannan ya ta roƙon Allah alkhairin duniya da lahira wa yarka'u raka'atayn sannan ya salla raka'a biyu ya qara'u fihi ma bil ikhlas wal mu'awwidhatayn ya karanta suratul ikhlas qul qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn da kuma qula'uzai guda biyu a cikin wannan rakawoyin guda biyu wa yahmadullaha ta'ala ya kuma yi godiya ga Allah ta'ala wa yusalli ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati faiza da khalat alaihi zauja idan ita kuma matar amarya ta shigo wajensa falyafa'al ma qalahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya aikata irin abin da annabi ya faɗa anan albarka take taruwa tun daga neman ka bi sunna an zo hidimar bikin ma baka ratse ba kana kan abin da addini yace ayi to wajen tarewan ma ka shigo da ainihin wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gidanka annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza tazawwaja ahadukum almar'a idan wato ɗaya daga cikin ku ya auri mace awishtara aljariya ko ya siyi baiwa falyaqud bi nasiyatiha ya kama makwarkwada kanta wal yad'u bil baraka ya roki Allah albarkata an bayyana kamar yadda hadisin yazo ko abun hawa ka siya ma shi ma sai ka sai ka dafa kansa in da ne lokacin da ana siyan dawakai da raƙuma da waye sai ka dafa kansa kai addu'a yanzu kuma sai ka dafa siddin kekenka sai kai addu'a Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma jubila alaihi ko yi ka nemi Allah kare dinga ka da kai gani na in mashin ne shi ma ka dafa siddin sa shi ma kai addu'a in mota sai ka kama su tiyarin ta ka rike kai addu'a da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ainihin wato ya auri mace ko ya siyi baiwa to ya kama kanta ya roƙi Allah albarka kama fil muwatta kamar yadda hadisi ya zo cikin muwadda ta Imam Malik ay yaqulu yana cewa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alai ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka alkhairinta da alkhairin abinda aka halicce ta a kansa ya Allah ina neman ka tsare ni daga sharrinta da kuma duk sharrin abin da aka halicce shi aka halicce ta da shi kenan sai Allah ya dinga kare ka dan ba wani mutum wanda ba shi da wasu ɗabi'un wanda ba su da kyau eh dole za ka ga abin nan to amma in Allah yana tsare ka daga wayannan miyagun ɗabi'un sai ga ba za ba za su dinga yawan faruwa ba a gidan ka roƙi Allah alkhairin akwai alkhairin ta tare da ita ka kuma nemi tsarin Allah daga sharri sharrin shi ma akwai shi وأن حديثا أخرجه آه الإمام مالك في الموطأ أتكين كتاب النكاح باب جامع النكاح سيكا وأن حديثا دك زيد بن أسلم سيكرن تدعو يفت وأن حديثي يتي حديثي مرسل والحديث المرسل اختلف فيه العلماء حديثي مرسل شيكما حديثي مرسل ما لم يسنق رجونا سني قمدشي فقال بعضهم هو رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سكتي شي حديثي مرسل شيني وند تابعي يدوك كاشي زوا على النبي صلى الله عليه وسلم سواء أكان من كبار التابعين أو من سجارهم yana cikin manyan tabi'ai ko yana cikin ƙananan tabi'ai tunda tsakanin tabi'i da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hula guda daya akwai hular sahabi kamata ya tabi'i ya ce sahabi ya gaya masa shi kuma sahabin ya ce annabi ya gaya masa to sai tabi'i ya tsallake sahabi kai tsaye sai ce annabi ya gaya masa wannan hadisin ana kiransa mursal wa qala al-ba'd al-akhar wasu kuma suka ce al-mursal ma rafa'ahu at-tabi'i al-kabir ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kibaru at-tabi'in ibn adi wa ghairi yake cewa shi mursal shine hadisin da manya-manyan tabi'ai suka rafa'a shi suka dauka shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato irin su ibn adi yana cikin manya-manyan tabi'ai da makamantansu wa sigarihim ƙananan tabi'ai kuma su ne kan zuhuri kamar irin su imamu zuhuri shehun imam malik wa fi sahih al-bukhari hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari anhu sallallahu alaihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam law anna ahadakum idza arada an yati ahlahu da dai za a ce ɗayan ku idan ya nufa ya nufi zuwa wajen iyalinsa faqala zai ce bismillah اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما في ذلك ولد لم يضره شيطان أبدا yace ina ma a ce ɗayanku idan ya zo kusantar iyalinsa zai karanta wannan zikirin shine Allahumma inni a Allahumma jannibna shaytan ya Allah ka nesantar da mu shaytan wa jannibi shaytana ma razaqatana sannan ka nesantar da shaytan ga abin da ka azurta mu da shi fa innahu in quddira bainahuma fi zalika waladun hakika idan Allah ya kaddara samun ɗa a wannan saduwar da suka yi tsakaninsu lam ya durrahu shaitanun abadan shaitan ba zai cutar da wannan ɗan ba har abada wannan hadisin imam bukhari ya fitar da shi cikin kitabul wudu babu at-tasmiya ala kulli hal wa inda alwaqa kaga wannan shi ma yana daga cikin abin da yake na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kada mutum ya manta duk lokacin da yake kokarin ko yake son kusantar iyalinsa sai ya karanta wannan zikirin Allah madaukakin sarki zai sanya kariya tsakaninsa da shedan domin an ce shedan yana shiga cikin al'amuranka na koda yaushe ku ci abinci wani lokaci taron baka ambatan Allah ku kwana tare a gida ɗayan ba ambatan Allah haka in ka zo kusantar iyalinka ma ba ambatan Allah shi ma ainihin wato ku yi tare to kaga an aka ce shedan an yi tare da shi kaga akwai matsala kaga ƴaƴan da za a haifa kaga za ka samu ifritun min aljinni kenan intaha bayanu ma ahdathahu an-nasu fi babin nikah malai ce anan ne bayani ya tike game da abinda mutane suka kirkira a babun aure min albida'i shaytaniya na daga bid'o'i irin na shaytan ala sabili tanbihi al-uqala la ala sabili al-ihsa alam mun yi mulki na mun yi mulki na yanzu minti 51 to yayi haka tunda mun zo kan babi insha Allah sai mu tsaya babin kasuwanci insha Allah babi na